أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 25 da shida ko 26 ga watan biyu hijira 1446 ya yi daidai da ranar 30 ga watan august ko watan ot miladiya 2024 alkhairai da yake cikin wani ranaku muna roƙon Allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ihya ulumin dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude dire kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri a cikin suratul safat tun daga farkon surar allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko har mun zo aya na 40 daidai wanda yau insha allahu za mu tashi aya na 41 zuwa abinda Allah maɗaukakin sarki ya so wanda farkon aya na 41 a cikin wannan sura mai girma shine fadin Allah maɗaukakin sarki illa ibadallahi al-mukhlasin ka amanta jiya a wannan surar Allah ya labarta muna irin yadda yake saka mu masu laifi saboda sun kasance suna yin girman kai a duk lokacin da aka ce da su la ilaha illallah kuma su abinda suke iddi'ai shin yanzu su za su daina bautar gumakansu saboda mawaƙi mahaukaci ya yi magana magana na izgilanci da suke ga manzon da Allah ya koyi zuwa gare su Allah ya maida musu martani ya ce a'a shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da gaskiya kuma ya gazgata abin da manzanni suka zo da su ana manzanni sun yi gaskiya shi ma ya zo da gaskiya ya gazgata abin da manzanni suka zo da shi ku dai ku sani kafirai dai in ba ku tuba kuka mutu za ku ɗanɗani abinda kuke aikatawa mana za ku ɗanɗani sakamakon azaba a bisa mummuna aikin da kuke aikatawa to sai Allah ya fara labarta mana wayanda su ba za su haɗu da mummunan sakamako ba a ranar lahira su ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa illa ibadallahi mukhlasin sai dai bayan Allah masu tsarkake ibada ga Allah su kan ula'ika lahum rizqun ma'lum su kan suna da arziki a gurin ubangijin su ma'lum wanda yake sananne ne abu ne wanda yake mai kyau kuma da wamamme ma'ana wasu ayoyi sun tabbatar muna da nau'in abinci da 'yan aljanna za su yi mora Allah yake cewa matsalul jannati allati wa'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayra asin wa وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وإن دكا nau'i nau'i ne na abubuwan da ya aljanna za su mura Allah ya ce to wannan abubuwa sanannu ne gare mu Allah ya sa in mun je aljanna mu yi amfani da wa'annan abubuwa a cikin daɗin rai da kuma hanyoyin da suka dace Allah subhanahu wata'ala yake cewa fawakihu wani yana daga cikin rizqun ma'lum arziki sananne daga ciki akwai fawakih akwai abubuwa na marmari gane ko fawakih jami'i ne na fakiha akwai nau'i nau'i na kayan marmari kayan marmari abubuwa ne da suke ana cin su amma ba a matsayin abinci ba misali lemu abinci ne amma ba a ɗauka shi abincin gida misali pom ko kuma banana bangadun muna cin su amma ba a matsayin abincin gida ba da shi ne fawake kayan marmari wahun mukramuna su dai ana girmama su a cikin gida aljanna an gane ko malamai suka ce wani irin girmamawa za a yi mai aljanna shine Allah ya ba su izinin kallon huskarsa kallon Allah subhanahu wa ta'ala cewa ka kalli Allah a cikin gidan aljanna ya fi zama cikin aljanna daɗi to wannan Allah ya bari ka ganshi girmamawa ce gare ka shi ne sa Allah ya ce mana anan fawaki suna da nau'i nau'i na kayan marmari wahum mukramuna kuma za a rinka karrama su a cikin gidan aljanna fi jannatin na'im a cikin gidan aljanna gida na ni'ima wanda ni'imar su ba ta karewa ala sururin mutaqabilin suna kan gadaje suna fuskantar junansu a aljanna ba a baiwa juna baya kuna kallon juna ne ake fira gane ko an ce kana zuwa aljanna ka kishin gida haka kuna hira da mutum kai shekara saba'in baka juya ba don babu gajiya a aljanna gane ko yanzu dama a ce kai zamne ga wadataccen wurin zama ga sanyi ga komai in kai ni zaune sai zaman ya ishe ka in kai sati a zaune sai zaman ya ishe ka to a aljanna sai ka yi zaune a kishin gidan ka shekara ɗari a kishin gide baka juya ba ana hira domin zai tashin ka na ɗaya ba mu gana hitsari ba a hitsari a aljanna ba a ba haya a aljanna ba a tahiya masallaci a aljanna ba a tahiya neman abinci a aljanna rayuwa kawai nan ku ko sati kai baka yi tawon ba za a sai kaci bashi kenan wadage mu samu aljanna sai sa Allah yake cewa ala sururin mutaqabilin suna huskantar junansu a bisa gado ma'ana suna kan gadaje yutafu alaihim bikasin mimmayin ana zagaya ana zagayawa a tsakaninsu bikasin da kwano ko a ce kofi mimmayin wanda yake na giya ne kuna nan kishin giya ana hira sai a kawo ma giya ka sha kai tatir ya samu zala ya ce man sharibar hamra fi duniya lam ya shirif hafil akhira ma lam ya tuba duk wanda ya sha giya a duniya lahira ba zai sha ta ba sai dai ya tuba Allah ya sa mashayin giya su tuba don Allah karɓi tuban su samu su sha giya a cikin gidan aljanna ai na kawo na hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wanda ya fi kowa karancin masu yi mai hidima a aljanna shine wanda yana da ma'aikata masu yi mai hidima sama da mutum dubu kowa zai ɗauko tire babban tire Allah ɗaya san iya girmansa yana ɗauke da nau'i na abinci da wancan ba irin shi ba misali mutum dubu su zo ma da kwanonin abinci daban-daban kuna hira a kawo wannan ka taushe a kawo wannan ka taushe filet dubu ɗin nan sai ka jaye su duka ka kawo giya ka tausa a ci gaba da hira sai a kawo su kai suka yi wannan duniya nama ka kanta wani wallahi shi da naman kaza tun daga sallah sai sallah ko shi sai ya susu in ba aka bai samun naman kaza ya ci in dai kana son ka ci abinci mai daɗi wallahi ka daure ka bi Allah Allah ce bai da ita wannan nau'in giya da za a kawo ma 'yan aljanna haka ne ko ma'ana fara ce tana da launin fari bai da ai tana da launi fari ba baka bace ba ja bace fara ce sannan laddatin lisharibin tana da daɗin sha ga masu sha ma'ana sadda yake shan ta ana sha'awa ana jin daɗi giyan duniya in ka sha babu daɗi dai sha kawai ake yi amma ta lahira ga ta fara tar kuma kana sha kana jin daɗi lafiha haka ne ko gaulun ma'ana babu tafiyar hankali yayin da mutum ya sha giya idan mutum ya sha giya hankalin shi baya kaucewa giya ta menene giyar lahira ba ta sawa gushewar hankali ba ta sawa maye shine lafiha qaulun ba ta sa maye wala hum anha yunzafuna sa'annan kuma haka ne ko ba sa buguwa can gaulun buguwan hankali nan yun zafuna maye ba ta kaula hankali ba ta sa maye kasa akwai wani wanda bai cikin maye amma hankalin shi ya gushi sai ka gan shi shina wasu abubuwa ba cikin hankalin shi yake yi ba wani kuma da ka gan shi yana faɗuwa yana tashi sai ka gane wani ya bugu yadda giyar duniya take saboda yanzu wanda ya kware kwararren ɗan giya ta duniya ta zame masa jiki tana iya kawo mai da hankali amma ba ta sashi maye irin wanda za a ga yana ta yana faɗuwa sai dai sabon ɗan giya ko wannan muguwar madarar gudaye wanda ya daɗe yana shanta za ka ga ba ta cike sa shi buge-bugen maye ba sai dai in yana magana ka san bai da hankali to ita giyar lahira lafiha qaulun ba ta sa gushewar hankali wala hum anha yunzafun kuma su masu shanta ba ta sa su buguguwa ma'ana buguwan kai ko kuma ma'ana ciwon kai ko abin da ya shafi buguwa kamar farfadiya yayin shagiyar lahira a kenan ita dai tana da suna ne na giya amma amfaninta da aikinta ba irin gin duniya ba ce inda ita tana da daɗin sha kuma sadda ake shanta ana menene ana sha'awa shi yasa wasu malamai sun ka ce wala huma an hayun tsafon ba sa yin ciwon kai yayin da suka sha giya saboda giyar duniya tana sa ciwon kai daga cikin efese gwandar ɗin giyan duniya akwai ta da sa ciwon kai to ta lahira ba ta da wannan وعندهم قاصرات الطرف akane ko su ƴan aljanna suna da mataye masu takaitattun gani mana ba sa kallon wani wanda ba mazajensu ba sannan ainun suna da manyan idanuwa kyawawa a huskokinsu kenan suna da mataye masu manyan ido baƙaƙen ido waɗanda kuma ba sa kallon wasu maza sai nasu kun san Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta shi ya san yadda kyakkyawan halitta take a cikin mata ma akwai macen da in ta kalle ka ko a nan duniya ko ka sa kaya za ka ta yi kasuwa in ba sa ba sai ka buga waya ka ce yau ba ka hita saboda me idanuwanta suna da fisga in ta kalle ka sai kaga kawai kana son ka tsaya kawai ka ci gaba da kallon ta ka san mata suna son ka tara kamar dai tuwo ne ka san tuwo ko ji ana buga wani misali tuwo suna ya tara yan ka ce gidan wani an yi tuwo gidan wani an yi tuwo duk sunan su tuwo ma kai ma kasa akwai bambanci to haka ma a mata akwai bambanci na duniyan kenan to na lahira sai Allah ya sifanta wai abin da hankalinmu zai saurin ganowa munan bamu da su da yawa wata mace ko ba ta sha kwalli ba idanuwanta za ka ga zagaye suke da baki ba son mace mai ƙananan ido ka wani namiji ɗan mitsi-mitsi a ina sai za kana son zaɓar mace to ka karanta alƙul'ani shi zai siffanta ma irin macen da za a iya aura in tana da addini don mu matsala da muke samun mafi yawanci wata in ta ga ta ansa sunan mace to sai ka kuma ta ɗauki wasu halaye waɗanda ba shi ba ba mun ce duka ba amma ana samu Allah madaukin sarki ya gyara mu amma abinda Allah yake so ya nuna muna anan wa indahum su'an aljanna suna da qasiratu tarfi masu masu takaitaccen gani mana mataye waɗanda suke kamammu ne ba sa kallon mazan da ba nasu ba ainun sa'annan kuma suna da manyan idanuwa mana ba irin manyan idanuwan da ake faɗi ba kawai a ce mace mai manyan ido to ana gane cewa mace mai kyau kenan an fahimta wasa Allah ya yi mana jagora ka annahunna baydun maknun ka annahunna su dai wa'innan mataye daga cikin hurul inko su idanuna nasu kawai baydun maknun kamar kwai ne wanda yake da shatanan masala a jikinsa an gane ko yana son ya nuna ma irin launin idanuwan nata kace dai ɗiyan ƙwannan na ciki in ka fashe ɗanƙwai ya kake ganin ɗanƙwai a ciki me yake zama masara ko to idanuwanta sai ga tana yin kala zuwa ga irin wannan wanda Allah shi ne ya san abin da ya tanaji a ciki saboda kyawun da wannan idanuwa suke da su yasa Allah ya ce ka annahunna fi bayadin fi bayadi alwanihinna ka ce dai su wajen farin launin da suke da su mashwiyatun bi sufra kamar an hada su da sufratul bai an hada su da wannan masara masara na kwai inda ka ciro dan kwai abin nan nashi na ciki to idanuwansu gehe baki cikin ma akwai inda aka sa launin baki to in kana kallon su suna fisgar ka kace dai irin wannan da koyi muke ce masa kace idan su haka suke karkata saboda haske suke badawa da kyawu Allah madaukin sarki yake cewa fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun sai ɗan aljanna sashen su ya juyo zuwa ga sashe suna tambayar juna shine yatasaaluna amma bihim suna tambayar junansu game da abin da ya wuce game da abin da ya faru a duniya qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin mu'mini cikin aljanna sai shi rinka cewa inni kana li qarin aini a duniya na kasance ina da wani aboki wanda bai yarda da lahira ba yanzu sai ka shiga aljanna ka sha abubuwa sun abin nan sai ka tuna da wani abokinka a duniya ana tunawa sai ka ce kai na koyi zama da wani a duniya shi yana musun wannan abubuwa yana musun tashin alkiyama ya kolu yana cewa shi mai musu alkiyama wai yana ce min a inna kalaminar musaddiqina yanzu kai wani kana daga cikin wayanda suka gazgata tashin alkiyama kayar da in an mutu za a tashi yanzu dan aljanna ke ba da labari sai rinka cewa kun san ko ina da wani aboki a duniya wai ce min yake ni ina cikin masu gaskatawa shine ya kulu yana cewa a innaka minal laminal musaddiqi yanzu kai kana daga cikin masu gaskata tashin kiyama aiza mitna shin yanzu idan mun mutu wa kunna turaban muka zamo ƙasa fa izaman da kasusuwa wanda suka rididdige aina lamadinuna yanzu za a yi mana sakamako kai haka yadda da wannan Allah maɗaukin sarki ya samu dace kun ga akwai masu inkarin in an mutu ba za a tashi haka ne ko ba ka ba ita kuma mutuwa dalilai na shari'a da dalilai na hankali da dalilai na tarihi duk sun tabbatar da akwai mutuwa kuma akwai tashi kowane mutum a rayuwa rayuwa nawa yake yi eh mutuwa fa biyu amma akwai wanda suke fin hakan ko ba a samu wanda mutuwar da zai yi ta wuce ɗaya ta wuce biyu akwai wanda zai yi rayuwa ya wuce ɗaya ya wuce biyu ana samu wani ko ba a samu ana samu ko kamar yaya kun gane abin da yake son ya nuna mana kamar akwai ɗaiɗaikun mutane wanda su rayuwa da suke ta wuce bi sadda suke ɗigon mani a cikin cikin iyayensu suna mace ko aka busa musu sun ka tashi aka aihe su Allah ya matar da su sun zama mutuwa nau kenan mutuwa biyu to kafin tashin kiyama kuma Allah ya tashe su mun yi a cikin suratul baqara Allah ya ba mu labarin mutanen da suka baro gidaje su dubbai saboda tsoron mutu Allah ya kashe su daga baya tashe su kaga su da sun sun rayu sun mutu kuma an ka tashe su sannan bayan an tashe su kuma an ka kara kashe su kuma ranar kiyama kara tashe su ga kuma misalin da malam ya kawo wa'inda annabi Isa ya rayawa sai a tashe su kuma a kara kashe su kaga su su ba ma mutuwa guda sun kai ba ma mutuwa biyu sun kai ba an gane misali ko to Allah ka samu dace kenan kai ma ba mamaki ina wanda sun ka kashe mutum daga cikin yahudawa a gane ko wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijun ma kuntum tum shi ma wannan mutum so nawa so nawa ya mutu eh so uku an tashe shi so biyu yanzu saura tashi guda na alkiyama to ana samu irin waɗannan mutane to shine Allah subhanahu wataala yake ba mu labari anan yake cewa eh dai na nan qala qailun minhum ko sai wanda wanda daga cikin su yake cewa inni kana li karin ina da wani aboki ya kula yana cewa innaka laminal musaddiqin yanzu kai kana daga cikin masu dazgatawa game da tashi alkiyama a idza mitna shin yanzu idan mun mutu kunna turaban muka zamo tirbaya wa izaman muka zamo kasusuwa a inna lamadinuna shin yanzu za a yi mun hisabi bayan mun mutu qala sai shi ya ce wa zai ce shi mu'mini wanda yake cikin gidan aljanna sai ce da ƴan uwansa na cikin gidan aljanna hal antum muttali'un shin yanzu kullu ga kun gani a cikin wuta ku kalla ku ga halin da abokina yake ciki faɗala sai shi da kan shi ya leko don ya ga ina abokinsa yake fara'ahu fi sawa'in jahim sai ya ganshi tsakiyar wuta wasu alina ba baƙin ciki kuna nan na kuna hira sai ka ce kai na ku tuna da wani wai har shi yake ce min ba a tashin kiyama ye bai yadda da kiyama ba kaza kaza kaza kaza kaza an gane misali ana nan sai shi ce ma abokansa kai ku leƙa ku gani cikin wuta inda mun riga mun gaya mana misali a cikin wuta in mutum yana son ya ga mutum ba wai takarda za ka cike ba ba za ka zo kai ta tuni tuni ba ne a kawai sai ka ce wane kawai sai a nuno ma ga shi kawai sai ka leƙa abin da ake cikin wuta ne ka leƙa ka gani inda ba a baƙin ciki a aljanna sadda za ka ga ana wa makin Allah azaba kai zuci ga za ta ƙara jin daɗi babu wani bakin cikinsa da shi ne sai ya leƙa fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya ganci a tsakiyar wuta jahim kenan ala sai ya ce shi wa shi mu'mini kenan wanda ya imani yayin da ya leƙa ƙala sai ce tallahi wallahi kenan na rantse da Allah in kitta ka yi kusa laturdin da ka batar da ni akan addini ka halakar da ni kayi ta jana in yi bid'a kayi ta jana in yi abin da Allah bai so kaɗan da ka jaye ni Allah da ya taimake ni ya kowatar da ni walaula ni'matu rabbi ba dan ni'imar da Allah ya yi a gare ni ba lakuntu minal muhdarin da na kasance daga cikin wanda za a azabtar tare da kai a cikin wuta kuma in yayi magana yana ji sai da za ka yi mutum magana yana ji kai dai inda na bi ta ka da hanzari ma yana afa ma na hannu bi mayyitin ashe mu ba wa'inda za a matar da mu ba ne nan malamai suka ce ba da ma zaba halmot ko ba da ma zubi halmot nan bayan an kashe mutuwa inda ‘yan aljanna sun shiga aljanna ‘yan wasu sun shiga wuta za a zo da mutuwa kamar sura ta rago a ce ‘yan aljanna ku duba ga mutuwa ‘yan wuta ku duba ga mutuwa sai a yanka ta sai a ce ‘yan aljanna huludun bila khurujin ko ku dawwama ba za ku taba hituwa ba su ma ‘yan wuta huludun bila khurujin za ku dawwama ba za ku hito ai shi an babban bakin ciki ga waɗanda suke cikin wuta yanzu in da kana tsammanin ka iya ka mutu ko kana tsammani aya a tausaya ma da zara an yi wannan to shike shi ne Allah maɗaukin sarki yake ba mu labari yake cewa afama na hannu bi mayyatin ashe mu ba za mu ƙara mutuwa ba mutuwa ta tahi illa mautatin al'ula sai dai mutuwan da muka yi na farko mana bayan mutuwan da muka yi a duniya ba za mu ƙara mutuwa ba kamar tambayar da suke yi kenan bayan an yanka mutuwa yanzu sai su rinka cewa ashe ba za mu ƙara mutuwa ba bayan mutuwan da muka yi a duniya wa ma nahnu bi mu'azzabin kuma mu ba za a ƙara muna azaba ba at taqdira anan Allah ya ce musu eh ba ku ƙara mutuwa kuma ba ku ba azaban Allah sai su ce inna hadha lahu al-fawz al-azim wannan shine babban rabo yanzu kenan mu shi kenan sai dai a je a harka ka wani fa yanzu an gama ba mu ba mutuwa kuma ba mu ba mu fita gidan nan ko nan duniya da muke faɗi tashi ka nemo wani cefa ne kai kaza inda an baka lasisi guda biyu zuwa uku ai dadin da zaka ji mai yawa ne abin ga fudu ko biyar in aka ce da kai ba kai ba tsufa ba kai ba rashin lahiya ba kai ba mutuwa ba kai ba talauci shikin duniya cikin wa'annan wanne ne mutum yake da garanti kodai zai yawa kana nan da kudi babu lahiya kana da lahiya babu gosisi kana nan ga lahiyar ga kuɗi tsuwa ya zo ma alahiyar babu kuɗi wannan shi ta duniya ba ta da garanti ko kuma ga ƙuruciya ga lahiya ga kuɗin ga imanin amma ba sanar da za ka mutu ba duk cikin duhu da ake ko ba ga wani kaga duniya babu natsuwa gare ta ba ta da natsuwa daga kwana a makaranta wai Allah sai sai ka wuce ko ba ga wani wani gana gane abin wasa ne kana haka sai a ce wane wane ka tafi kin duniya babu natsuwa cikinta kun san abin da an natsuwa a duniya ka bi Allah ba ka bi Allah shine kadai natsuwa ka kullum dai kana sa ran wanga alheri da muke yi Allah ya karba muna sa ran mu samu yarda Allah Allah ka sa mu samu yarda Allah subhanahu wataala yake cewa mun riga mun bayani akan wannan cewa fawzul azim a duk cikin rabo a aljanna akwai wanda ya kai shi babu mariga mani bayani wannan limitli hada don samun irin wannan rabo mai girma falle ya amali al'amilun to masu aiki sai su dage su yi aiki shine yake cewa fi zalika falle ta nafisa da matarafi suna a cikin neman aljanna ne masu gasa za su yi gasa amma yanzu a ina muke gasa al'amarin duniya to ba a hana kamori duniya ba in ta samu amma dai a dage a nemi lahira a zalika khairun nuzulan shin wannan shine mafi alkhairin gurin zama a zalika khairun nuzulan ko mana wannan abun na aljanna nema da suka ciki Allah ce shine masauki mafi alkhairi am shajaratun zakum ko kuma shajaratun zakum ko kuma bishiya mai kaya tambaya ne ake shin wancan wurin da 'yan aljanna za su zauna su yi rayuwa babu damuwa shi ne ya yi daɗi a ce ka samu ko kuma wurin da yake akwai shijartar zaku wani nahi ai Allah ya riga ba da amsa an gane zance yadda yake ko Allah yake cewa ita shajaratu zakum inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin mun sanya ta ta zama fitina ga azzalumai malamai suka ce akwai abubuwa guda uku da suka zama wa mutane fitina daga ciki akwai shajaratu zakum bishiya mai kaya wadda ana cinta tana makarewa a makogaro cikin wata take ta zama fitina ga kafirai duk sadda an ka karanta mu mutum aka ce ai innaha takhruju fi aslil jahim ko tana hitowa ne cikin tsakiyar wuta sai ka ji kahiri ya ce haba wuta daga cin icce kuma dan ƙarya a ce icce shi to cikin wuta ba fitina ba ce sannan inda Allah subhanahu wataala yake cewa وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا منني إلا فتنة باقوما يسا منك فدي للساهم ما سسر متبسيري إذا مفتنة كاهري da muka ce su tara ne alaiha tis'ata ashar mala'iku goma sha tara su ne suke kula da ita sai kayarai suka ce come to yanda ya nawa ne wani zai ce kayan kun zo ku kula da hudu ku bar ni da biyar kawai zan yi maganin su a kaiwa ne da sun yi ma ya ɗauki dai bi bar muna uku ta duk lokacin da manzo yake musu wa'azi sai su ce kai ya wutar da mutum sha tara na a wala ku sha tara na za su kula da ita eh kenan kafin a kawo garin mu ba sai mu yi nan ba in mun ga sun to mu yi nan kaga wannan ya zama fitina gare su sai kuma mafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi na cewa ya Isra'i da Mi'raj shi ma zama fitina ga kafir da manzo sallallahu alaihi wasallam yace wata baiwa ta zo ta yi mai tambaya na izgilanci wani sabon labari aka zo mana da shi sai ce akwai sabon labari ai je na je sama na karbo sallah sama fa tana sauri ta ga mun manyan kan ce hawa yau mutum ka zo da sabon magana wai ya ce ya zo sama sama ta bakwai ya dawo ta sai suka ce to yau fa ko abubakar da ke gazgata shi ta ya ci kare shi ina an ka fara tahiya sauri an kai tun kafin sai na abubakar ya samu labarin manzo ya je sama aka zo aka same shi aka ce to kai ga cewa mutumin ka duka abin da ya faɗi ka gazgata to je ya ce ya zo sama sai da nabakar ya ce da bakin shi ya faɗa sun ka ce eh ya ce in ka na ƙultuhu fa huwa huwa inda ya ce ya zo to ya zo shi ne aka tsaye da shi a siddiq mana mai gazgatawa shi bai taɓa musamman manzon Allah ba to kaga shi ma ya zama fitina ga kafara shi yasa Allah yake cewa a wannan inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin haka ne ko mun sanya ta ta zama fitina ga menene ga azzalumai wa'anda suka kafircewa Allah subhanahu wataala innaha shajaratun ita fa wata irin bishiya ce ita shajaratu zakkum takhruju fi asli aljahim wadda take tsirowa a cikin tsakiya ƙasan jahim nan take fitowa fa innahu lallin su kafirai la akiluna min hadza su rinka ci haka ne ko al-uha haka ne ko iyanta ita bishiya tana yaya kenan ka annahu ru'usu shayatin ka dai ce wajen munin kallo kawunan shedan ne abin tambaya wai ta ganin kan shedan akwai wanda sun ka taba da shi ɗan shi kwatanta muna yake aljani ba ya taba ganin kanshi aljani kun ga Allah yana amfani da usulubin mutane ke yana daga cikin balaga ta alkur'ani yanayi ma mutane magana irin wacce suke ganewa ai wanda suka karanta darasi na balaga mun yi musu bayani abinda ake cewa balaga ka yi magana da mutane da irin magana da suke ganewa a lokacin da ake wannan magana su larabawa a wannan lokaci suna ba saura labari in ana so a kamanta mummuna abu sai a ce kaji kanshi mummuna kamar kan shedan to a al'adar su duk har sun yadda kan shedan mummuna ne kun fahimci hausa kuma ai akwai dalilai na shari'a da suke tabbatar da shedan da yawa da kyau inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokuta guda uku an hana ayi ayi sallah a cikin su lokacin da rana za ta fito ko sadda za ta faɗi manzala ce tana hitowa bai na karnai shaitan tsakanin ƙaho biyu na shaitan kenan ya nuna shaitan yana da ƙaho guda biyu a kansa bisa za ku ga masu sai da maganin da na ilaji na rukiya sai ga an yi shaitan da hotuna da ƙahonni guda biyu haka ko ba haka bane ka taɓa gani wanda ya jano kan aldani ya yi shi na ƙwarai za ka shi mummuna ne to hamu ma mutane mun ƙudurta kan shaidani mummuna ne mai da kyau da wannan ne sai Allah ya sifanta dan kasancewa wa'ancan ƴaƴan abincin bishiyar nan ba su da kyawun gani wale dadin ci ba su da rasu makalewa suke yi in mutum ya hada sai su dahe a makogaro in sun je cikin ciki su kuma tsinka hanji kuma dole sai an ci shi yasa Allah yake cewa fa innahum su ɗan wuta la'akiluna minha za su rinka ci daga wannan bishiyar kama li'una min halbudun kuma za su rinka cikin su yayin da suka ce wannan abinci babu daɗi dole sai an ci kuma sai an cika ciki to yanzu jama'a ciki ciki makaruhi ne ko mustahabi ne ko mubahi ne kawo mutum ya ci shi tak ba gane tambaya ta ba ana tare ne ka cike ciki kai nan ka ƙoshi a nan duniya ga mu wannan al'umma inda su dai mun ji Allah ce wanda sai sun cika ciki da wannan to muwa masu ciki ci su na ɗin nan eh da wani dalili ko ba gaba eh eh shi ke da ya zo ka je ku binciko mana mun gane misali ko amma ne eh mun taba darasi kan shi ko da kuma darasi kula yana mai mai ta kan shi duk sadda kai darasi in dai kana son ya ba da armashi kullum ya zama sabon bincike na kake ko ba ka bane hadisai da suke nuna akan ka a jiga ciki daga wa'inda matanan su bai inganta ba sai wa'inda isnadin su bai inganta ba idan babu laifi ka cika cika cikinka ba laifi ba ne a shari'a mu in gane ko idan bayani akan haka ya zo babu ne maka a karanta mutane abinda ba makarihi ba ne fa'innahum su ɗan wuta la'akilu na min haza su rinka ci daga wannan bishiyar fama da yiwu na min halwadon za su rinka cika cikinsu da wannan abincin ‘ya'yan bishiyar’ thumma inna lahum alaiha sa'annan za su dora akan wannan 'ya'yan bishiyar da suka ci la shauban min hamim abun sha na ruwan zahi la shauban min hamim ay sharab khaliqun qabihun harin za su hada haɗi haɗi shine la shauban suna da wani haɗi min hamim na ruwan zahi za a haɗa munanan abubuwa masu nuni bayan an gama cin waccan abin sai a ɗora su ruwan ana sha suna zubowa ta ƙasa ana sha suna sha suna zubowa ta ƙasa hanji suna zubewa kuma ga mutum ɗaure cikin wuta kuma dole sai ya sha sai ji da ya ɗauke bai jin daɗi yana sha suna kone zuciya shi Allah kaka jarraba mu da shiga wuta kare mu daga abubuwan da za su husata Allah ya ce thumma inna marji'ahum la ila al-jahim sa'annan kuma makomarsu inda za su zauna na ila al-jahim shine cikin jahim jahim wasfun nar tsakiyar wuta nan ne za su zo su zauna wurin zaman kenan ba fita babu kuma sarari da zamsan innahum alfaw aba'ahum dallin innahum aisu alfaw ay wajadu sun tarar da iyayensu ne kun gane ku dallina wanda suke batattu mana sun gaji iyayensu akan bata shi yasa iyaka iyaka da kace duk abin da naga iyayena suna yi sai nayi duk abin da iyayenka suke yi in alheri ne kai amma in ya saba mashi ya kaka yi shi kun gane ko saboda ba a yin mugun gado wanda ya saba mashi ne su ma wa'innan innahum alfau aba'ahum domin sun tarar da iyayensu ne dallina batatu suka bi su fahum ala atharihim yuhra'una su suna gaugawa wajen bin sawu na iyayensu yuhra'una ai yusri'un suna gaugawa wajen aikata ayyukan da iyaye gai sai da an ce ah to a baka zai shi ne ma yan zaka mu ba mu san kaza ba kaza muka sani a addini wallahi dukkan munan ba wanda addini bai girma ba karin kabi a hankali indai abin ya saba mu shari'a kakkaye shi ba abin iyaye akan bata ba abin iyaye akan bata kowa indai al'amarin shi ya saba mu shari'a ba abin shi ka bi Allah da manzansa shi kadai zai saka tsira a lahira kuma ba a yi ma iyaye rashin kunya dan ba su kan daidai ga wani misali ne Allah yake ba mu labari a ayoyin da zamu karanta a yanzu walaqad dalla qawluhum aktharul awwalin haqiqa da yawa daga cikin mutanen farko da suka gabata sun bace sun saki hanya kafin mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu manzo Allah yake ba shi labari mutanen ka da kake ganin sun kibin ka ba su ne na farko ba da yawa ma wanda suka gabata ba su bi annabawa su shi yasa Allah yake cewa wala qad dalla qablahum aktharul awwalin da yawa daga cikin magabata sun bace sun kibin tafarkin Allah wala qad arsalna fihim munzirin hakika mu aiko da masu gargadi a cikin su banzur kaifa kana aqibatul munzirin amma fa duba ka ga yadda sakamakon wa'anda aka yi ma gargadi ya kasance munzirina masu yin gargadin ala wajen ism fa'il ne munzarina waɗanda aka yi magargaɗi su ne su mafuwar to waɗanda aka yi musu gargaɗi suka ƙibin gaskiyar al'amari to ka duba ga yadda ƙarshen su ya kasance babu wanda ya ƙibin Allah ya kyakkyawan ƙarshe kuma babu wanda ya bi Allah ya yi mummunan ƙarshe Allah bai bari daga in kana son Allah ya ma cikawa da imani ka riƙe addini ka bi Allah wallahi za ka ga Allah ya maka kyawun ƙarshe ba a yanke ma hukunci a ce ma ga makomaka amma za a kyautata maka zato ko ba gaba ne yau mun je jana'izar dan uwanmu kusan rabin waɗanda suka halarci jana'iza wa suka jera ku shi ko da Allah duka mutanen nan shi ne kawo makan shi su Allah ne ya kawo mai su me yasa saboda lokacin da yake raye ana kyautata masa zato game da al'amarin da ya shafi addini sai gashi Allah ya mai cikawa akan ɗabi'a ta zahiri wadda muke gani kowa yana son irin ta tuna haka duk mutumin da yadda Allah Allah zai taimaka masa ya cika da imani amma duk mutumin da bai bi Allah ba kaga ana ruha-ruha Allah sai ya mutu kaga ba a son ma a faɗi ya mutu bale a je a yi jana'izarsa Allah kai sa mu cikawa da iman Allah yake cewa illa ibadallahi al-mukhlasin sai dai bayan Allah waɗanda suke tsarkake ibada a gare su waɗanda suke tsarkake ibada ga Allah su kan Allah zai kare su ya kare su daga shirka ya taimake su akan ibadar Allah da tauhidi ولقد أرسلنا ولقد نادانا نوح حقيقة النبي نوح يا كرام نوح هو فاعل شيني أفاعل معنى الفاعل شيني أيكين كنا الله يشي النبي نوح يا كرام معنى يا روكيم يا غيا من بقات السا fala ni'mal mujibuna ma dalla da masu karba kiran annabi nuhu ma'ana Allah yana yabon kansa ma dalla da wa'inda nuhu ya zaba dan su karba mai kira kai da ka roki Allah Allah ya ce eh mun ji za mu biya ma bukatar ka ai ka samu san barka shi ne Allah yake bada labari wanajjaynahu wa ahlihi min al-karbil azim mun kubatar da shi da iyalansa daga bakin ciki mai girma iyalansa shine wanda suka yi imani da shi ja'alnahu wa ja'alna dhurriyyatahu humul baqina muka sanya zurriyarsa humul baqina sune za su wanzu ila yawmil qiyama abinda ake nufi kamar yadda wasu malaman tafsiri suka kawo annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana da yayaye guda uku akwai sam akwai ham akwai yafi shi eh haka ne ko shi sam shine baban larabawa duka asalin larabawa suna komawa ne daga sam shi kuma ham shine mutanen baban habashawa baban habashawa shi kuma abin nan yafis shi ne baban sauran mutanen duniya idan dukan mutanen duniya suna komawa ne zuwa game zuriya annabi nuhu kalkumanta babanmu na farko shi ne annabi adam ya zauna karni ɗaya kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu nabiyina ko mubashirina wa mundirin da mutane suna ka addini guda daya babu shirka amma da suka yi shirka sai Allah ya ko annabawa suna musu wa'azi to sai zamanto annabi manzo na farko da aka aika shine annabi nuhu annabi nuhu Allah ya ga mana ya shekara dubu ɗaya tare da mutanensa banda shekara hamsin shekara ɗaya tare da hamsin da ba su yi imani ba ya roƙi Allah Allah ya halakar da su to lokacin da Allah ya halakar da su sai ya kukutar da zuriyan annabi Nuhu su ma ai ba duka ba waɗanda suka yi imani inda Qur'ani ya tabbatar mana akwai daga cikin 'ya'yan Nuhu wanda ba su imani ba akwai ɗansa wanda bai yi imani ba an gane ko to waɗannan da suka yi imani sai Allah ya sanya sauran mutanen duniya duk suna karewa ne gare su ko dai ka zamo asali jikan samu ne ko jikan hamu ne ko jikan yafi su ne kamar yadda wasu malama suka ishara to shine Allah yake cewa waja'alna dhurriyyatahu humul baqina sai muka sanya zuriyar annabi nuhu suka zama su ne suka wanzu a bayan ƙasa wa tarakna alayhi fil akhirina sa'annan muka bar yabo mai kyau game da annabi nuhu fil akhirina ga na bayansa ai fil baqina ba wanda suka zo bayansa mana muka bar mu annabi nuhu yabo na kirki duk sanda aka ambaci annabi nuhu sai kaga Allah yana yabansa sai kaga mutane suna masa addu'a sai kaga ana ganin kokarin sa to duk wanda ya yake alheri sai Allah ya bayyana wasu abubuwan da in an tuna shi da su za a yi masa addu'a kuma yan wa masu girma in ana tare da ni ga sako zan bayar kowa ya rike wannan kwanakin mun yi hudu ba a kai cewa kakka yadda ka mutu ka bar duniya ba ka bar wani abu na alheri da za a rika tuna ka da shi ba kakka yadda in ma ba kai wannan program ba to yanzu ka ɗauka kai ta nazari menene zan yi na alheri wanda ko bayan na mutu za a rika tunawa da saboda duk sadda ka bi alheri in tuna da kai addu'a za ka samu a gurin bayan Allah na gari kaga za ka samu ƙarin daraja ta lana a cikin kabarinka Allah subhanahu wataala ya taimaka mana salamun ala nuhin fil alamin Allah ya ce salamun ala nuhin dacewa da kukuta shine salamatul musa'ada kukuta da cin nasara daga gurin mu sun tabbata akan nuhu fil alamina ay min bainil alamina fi zamanihi a tsakanin mutanen duniya a zamaninsa mana Allah ya ce aminci ya tabbata gare shi inna kadhalika najzil muhsinin lalle kamar haka ne muke sakawa masu kyautata aiki ga Allah mun yi bayani akan ihsani shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kun ga me yasa aka saka mai da wannan saboda yana kyautata ibada ga Allah ashe wannan abun ba wai ya ruhu ba har yanzu akwai in dai zaka kyautata alaka da Allah wannan tukuci Allah zai baka shi innahu min ibadina almu'minin lalle annabi nuhu yana daga cikin bayin mu'minai thumma aghraqna al-akharina sannan muka halakar da saura wa inna min shi'atihi la ibrahim lalle daga cikin shi'arsa an gane ko akwai annabi ibrahim wa inna min shi'atihi an gane ko Allah ya samu dace da Ibrahim akwai annabi Ibrahim wasu malamai suka ce wa inna min shi'atihi yuqalu min shi'ati Muhammad alaihi salatu wassalam daga cikin jama'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin da miri yana komawa ne zuwa ga wa yana koma ne zuwa ga annabi Nuhu kamar yadda ya sika na magana yanzu inna min shi'atihi da Ibrahim daga cikin jama'arsa akwai annabi Ibrahim ina nan muke idh jaa rabbahu biqalbin salim yayin da ya huskanci ubangijinsa da zuciya wadda take tsarkakakkiya wadda ta kubuta daga kowane aibi idh qala li abihi yayin da yace da mahaifinsa wa qaumihi da sauran mutanansa ma za ta'budun menene kuke bautawa tambaya ce musu a ifkan alihatan shin ƙarya allola da kuke yi yanzu kuna yin ƙarya ta allola if ƙirƙirin ƙarya na allantaka ga wanda ba Allah ba kun gane ku a ifkan alihatan duna Allahi turidun shin allola na ƙarya na ƙirƙire su ne kuke so kuma bayan Allah ai yanzu yana son yin iltifati an zaɓinsu ne a ifkan alihatan duna Allahi turidun shin yanzu allura na ƙirƙire na ƙarya waɗanda ba Allah ba su ne kuke nufi ku bauta musu fama zannukun bi rabbil alamin to me kuke tsammani ne game da Allah ubangijin talike abin tambaya kuna tsammani Allah zai kyale ku ne ku rinka bautawa gumaka ku bar shi me kuke tsammani ne Allah ya kama an gane misali ko kuma zannukum bi rabbil alamin menene tsammanin ku game da Allah ubangiji fa nazara nazratan fil nujum sai yayi kalla wani irin kalla fi bi ma'ana ila zuwa ga tauraro malamai suka ce yayin da ya kalli tauraro fa tafakkara sai yayi tunani fi nafsihi a cikin zuciyarsa faƙala inni saƙi ya ce shi yana da rashin lafiya ma'ana yana da damuwa don su kyale shi shi ci gaba da harkokin shi na ibada malamai suka ce lokacin da ake harkoki na idinsu suka nemi su tafi da shi sai ce su kyale shi shi bai da lafiya don haka su te su rabu da shi kenan ya yi nazari akan wasu abubuwa da ya kamata ya gabatar don ya tabbatar musu tambayoyi su gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ce cincinta abota ma ba sauran allolin shi ba Allah ya samu dace bata wallau anhu sai suka juya baya suka kyale shi mudbirina suna masu juyawa suna tafiya mana fata wallau anhu ai fatar kuhu wara'ahu suka bar shi gida mudbirina ai dahibuna suna masu tafiya suka bar shi a gida faraga ila alihatihim haka ne ko sai ya juya ya karkata shine faraga bi ma'ana famala sai ya karkata ila alihatihim zuwa ga allolansu abin da suke bauta fa qala sai ci ala ta'kulun ba za ku ci abinci bane ma'ana ga abinci ku ci abincin da mushrike suke musu sai su kawo su aje musu kasa hadda mumunta su mun ga wannan sai ga cikin tarauna an zo ana aje yan kudi ana aje turare wani ya abinci ya kai yanzu in ba mu da kudi da sai mu ta ta cikin daji muna bin itatuwan aljannu muna debi in mun ga an aje yan kudade mu ɗaukake abin mu zan gida mu kashe da wannan mugunyar ɗabi'a ce mushrikai sun dade suna wannan annabi ibrahim sai ya nuna musu ya ce to ga abinci ku ci mana malakum la tantiqun me yasa ba ku magana ne farawa alaihim darban bil yamin sai karkata zuwa a gare su yana bugun su bil yamin da hannunsa na dama malama suka ce bil yamin an yi amfani da dama ne inda a ɗabi'a an san ita ce hannu mai ƙarfi to da shi amfani yana dukan wa'annan gumakan fa'abbalu ilaihi ya zifuna fa'abbalu ilaihi sai suka juro zuwa ga annabi ibrahim su masu bauta gumakan ya zifuna suna gaugawa ƙala sai annabi ibrahim ya ce da su a ta'abudu na matan hituna yanzu kuna bautar abinda kuka kera da kanku wallahu khalaqakum wama ta'malun alhalin Allah ne yayi gudu abin da kuke aikata ya kuke bauta Allah Allah ne kuke yi ana da misali ko yanzu shi abin da yake son ya nuna musu ai bai kamata kana bautar abin da kai ba ummu salim lokacin da wanda ta aura ya zo kafin ya musulunta ya zai ce yana son ta aure ta ce ai ba irin ka bane Abbas ana son irin amma abin nan da kake bauta ya za a yi ka ce da shi Allah bayan ka je wa sai ka canye shi bayan matsala ta same ka baka iya yin komai bai iya ma komai bayan in ma an sace shi sai ka ce a sassako ma wani Allah a kawo ma bai kamata kana bauta masa matar haka taitai masa wazi ya gane ya daina bauta kuma ka ya dawo yana bautar Allah to haka da suke yi larabawa da mutum zai ta ce sa Allah sa jika in yi jinwa sai ya ce ma Allah ya hankuri da Allah zan ala hannunka in ci yan jawa ya ce ya hankuri an mai da ma guda sai ya ci hannu bi ce Allah bari in canje kai in nizo gida na sake yanka sai saboda Allah ina hankali sai shine Allah yake cewa ba a yin wannan annabi Ibrahim yake cewa ku daina bauta abin da kuke yi na'am wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicce ku wama ta'malun ay khalaqa amalakum shine wanda ya halicci aikin da kuke yi alubnu lahu bunyanan sai su suka ce ku yi mai wani irin gini kamun gini mai kyau ku yi mai daidaitattun gini ku yi rami fa alqawu fi jahim ku jefa shi a cikin wata jahannama ma'ana yanzu ba su da ta hujja duk magana da za su yi annabi ibrahim sai ya ce to da ya za ku yi kaza babu ansa ya za ku yi kaza babu ansa yanzu dai su rasa amsa da za su bashi sai suka ce a kai mu yanzu hukunci hukunta ka samu babu ruwanmu da iya magana ka sa haka ake cewa kun ga yaran nan in za ka yi magana da su duk yadda za ka yi daɗin baki gare su kenan ba a mai da abin faɗa ko ba haka ba ne ai mai hujja baya faɗa ko mai gaskiya baya faɗa to su yanzu kace babu wata hujja da duk za ka kawo muna mu mataki za mu ɗauka sai mai ya suka ce ku je ku yi gini ku kaɗa shi fara dubi kaidan suka yi nufin kulla masa makirci wa ja'alnahum asfalina Allah ce sai muka sanya su ne a sararru kun gane ko yayin da muka sa wuta ta zamo yana rukuni bardan wa salam ala Ibrahim haka ne ko lokacin da za su yi wannan abun na daɗe yana nadari a cikin wannan ayoyi mutanen annabi ibrahim abin da suka yi bai yi ba ku duba ku ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk makiyan da aggare danginsa na jini sun hana a kai gare shi saboda ɗan uwansu ne na jini ƙabila shi asanadiyar sai na hamza tun bai musulunta ba ma lokacin da abu jihar ya zagi manzon Allah abin ya yi mai ciwo ce to ya ma shiga addinin haka ne amma annabi ibrahim aka rasa mutum guda cikin mutanensa wanda zai yi masa gata ya ce ko dan ma kaza ka aima yaron nan kaza kowa ya fara goyon baya kaza za a yi mishi yana na yi mala abun ka san lamarin addini in aƙida ku ta bambanta da mutum komi yana iya maka kamar yadda malaman tarihi suka ce ba wanda bai ba da gudunmuwa ta itace ba don a ƙona annabi ibrahim a zamanin su kowa sai da ya kawo gudunmuwa itace aka haɗa wuta da ba a taɓa haɗa ta ba a wannan zamani aka kama shi aka ɗaure kuma aka rasa wanda tausayi zai kama shi a haka kuma suka ɗauke shi suka kaɗa cikin wuta amma idan Allah ya fito da rana dan ka sa raga ka rufe ka hana suka yi bayyana eh da haka yin Allah ya ce sai an yi sai an yi sai ga annabi Ibrahim bayan wuta ta ƙara ci ya hito fiye da kyawun da yake da shi a da kamar dai ka sa ƙarfe cikin wuta ka ƙone ka ƙone ya tace in ya hito da farko da yanzu wanne ne ya kyau da suka kalle shi sai suka ce wallahi ma haza illa sihir suka ce wallahi wanga wanga da sihiri na wanga wuta za a kada mutum shi hito to sihiri na a gare shi Allah ya gani ina da akwai lokaci ina ganin lokacin mai a tsaiko ina nan ne za mu tsaya inda kissar tashi ba karewa za ta yi ba gobe Allah kare sai mu ci gaba abin da muke daidai Allah ba mu ladan shi da muka kuskure Allah ya yi mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk